أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shi darasinmu na 184 kenan muna tafiya ne kamar da 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u'i hamil tirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to za mu tashi ne a cikin suratul shu'ara kuma kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyar jerin ayoyi ne tunda mun haɗa littattafai guda biyu dan haka za mu tashi ne a cikin suratul shu'ara a cikin waɗannan littattafan guda biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya to za mu tashi a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid suratul shu'ara mai tahqiqin wannan littafi sai ka number 1 in ka diba karkashi ma'ana yana son yi bayani ne kan sura da kuma sunanta da kuma wasu abubuwa ta kumsa a gurguje wanda kuma galibi ya ciro shi ne daga littafin at-tahrir wa tanwir na Sheikh Ibn Ashur at-Tunisi to ya nuna cewa suratul shu'ara ishtaharat inda salaf bi suratul shu'ara ta shahara wajen salaf da suratul shu'ara kuma mun faɗa cewa ya isa sunayen surori tun da sahabbai suka rubuta su a rubutu na Uthman kamar matsayin ijma'in na sahabbai cewa wannan sunan sunayen su ko da ba a ƙara wani bayani akan wannan ba لأنها تفردت من بين سور القرآن دومين تا كيبانت daga sauran surorin daga sauran surorin alqur'ani bi dhikri kalimati shu'ara da ambatun suratul shu'ara وكذلك جاءت تسميتها في كتب السنة كما هكا ne sunan ta zo a cikin littafin sunna kaga an samu ƙari kenan ga kalimar ta zo cikin surar gashi kuma haka sahabbai suka rubuta a lokacin zamanin sayyidina Usman Usman radiyallahu an kenan abu ne wanda tabbas haka ne don ba za su rubuta ra'ayin su ba game da alquran sannan kuma sunayen sun zo cikin littafin sunna wa tusamma aidan suratu tasimim ana kiranta suratu tasimim an gane ko suratu tasimim an kira suratu tasimim duk da yake nan akwai iskali saboda an ce tasimim to in ba a ce ash-shu'ara ba ita kadai ce tasimim ba akwai tasimim suratul qasas kenan ita ko suratul naml ita da ita ce ke da tasin babu wato mimun وفي أحكام ابن العربي أتكلم أحكام أحكامنا ابن العربي المالكي أنها تسمى أيضا أنا كنت الجامعة أنا كنت الجامعة يعني أنت الجامعة بسونا الجامعة بإلم ونن an gane ko wato sunan jami'a da ake cewa da annaha tajma'u nas min aqtarin mukhtalifa ita jami'a saboda tana haɗa mutane to ita ko wanda aka kira aljami'a sifa ce da tana iya ɗaukar ma'ana fiye da dubu aljami'a duk abin da zai har haɗo suna ne jami'a idan mu'annas ne to kinan ba zancen sifa guda bane ko uku ko uku dubu ma zai iya ɗauka ina fata an fahimci ko fiye da dubu malam yace to wani saba ibn kathir ibn kathir ya danganta wannan wasiyuti da imamu suyuti fil itqan a cikin itqan fi ulumil qur'an ila tafsiri malik zuwa ga tafsiri na Imam Malik al-Marwi anhu wanda an karwaito ga Imam Malik an gane ko kina an ka danganta wannan suna walam yadhhar wajhu wasfiha bi hadha al-wasf malam yace shi mai at-tahrir wa tanwir kamar yadda shi mai tahqiq ya dauko gare shi sa mata suna al-jami'a dalilin da yasa aka sanya mata suna wannan fuskar ta kasa fitowa a fili wala allaha awwalu suratin jama'at dhikra ar-rusuli dhikra ar-rusuli ta yana yiwuwa da ya ce dalilin saboda sura ce ita ce farkon sura wadda ta ambaci annabawa ashabi shara'i ma'luma waɗanda sun ka suke da shari'o'i waɗanda aka sani ilar risalatul muhammadiyya tare da risala ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar shi a wannan ra'ayi da ibnu ashur ya dan shinshino yana ganin kamar tana yiwa ita ce sura ta ta fara hada sunayen annabawa ta ambace su wato ɗai bayan ɗai kenan to wannan shi ne abinda wato malin ya kawo a gurguje to yanzu za mu shiga cikin littafi gadan-gadan mu tattaro wato mas'aloli mas'ala ta farko mas'ala ta 766 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fa dhallat a'daquhum laha khadi'in an gane ko cikin suratul shu'ara da inda Allah ya ce inna sha'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan kama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kada ya damu da zancen kafirai inna sha in Allah ce in mun kaso nazzil alaihim minas sama'i ayatan muna isar kan musu da aya fa dallat a'naquhum laha khadi'in sai wato wuyuyin su an gane ko jam'i na wuya kenan sai su zamanto laha game da wannan aya khadi'in suna wato masu kankan da kai an gane ko asalin khada'a shine wato kankan da kai ya saukar da kansa malam yace to wal a'naqu shi wuya ko jam'i na wuyoyi la takhda'u ai wuya baya yin kasa ina fata an fahimta kenan nan kamar wani sai ce to ai kuskurcin qur'ani tunda an ce wuyuyin su za su yi kasa alhali ko wuya baya yi a kasa qulna za mu ce qila aslul kalam aslin magana fa talabu fa dhallu laha khadi'ina aslin magana sai su waye gari su kafirai suna khadi'ina ko mu ce sun soke kansu ko kuma sun yi biyayya domin khada'a yana iya dauka soke kai kuma khada'a yana iya kankan da kai ko kuma khada'a yarda da abin da an ka ce ko da baka yi kasa da kanka ba domin akwai wanda ya yi kasa da kanshi amma ba wai ya yarda da abin bari banna ce zai yi daga baya zai je aikata sabanin haka ina fata an fahimci ni kenan kankan da kai kala biyu ne mutum ya yi kasa da kansa ko kuma mutum ya yadda da abin da an ka faɗa ko da bai yi ƙasa da kansa ba fadallu laha khadi'in shine asalin magana sai su wayi gari an gane ko ko su kasance suna masu miƙa wuya faqtahamatil a'naqu sai wuya iqtahama asalin iqtahama shine kutsawa Allah ce falaqtahama al'aqaba fahtaqamatil a'naqu sai wuya ya gitto kenan kalma ta wuya ta gitto cikin nassi li bayani mawdi'il khudu' dan ta nuna wurin da ake yin khudu'in inda ake kankan da kai an gane ko wa tarkul kalami ala aslihi an gane ko wato wa tarakal kalama ala aslihi sai ya bar magana akan asalinta ka qaulihim kamar yadda suke cewa zahabat ahlul yamama mutanen yamama sun tafi yace ka annal ahla ghayral mazkur kamar dai su mutanen ba su ne inda an ka faɗa ba an gane ko ka annal ahla ghayra al-mazkur kamar dai ba su ne waɗanda an ka ambata ba alhali ko su din ne domin an ce mutanen ka sun tafi ai an kamar ƴan uwanka sun tafi ko ba su cewa ƴan uwan wane sun tafi in tafiya ce za a yi tare ko tashi daga gari ai an san dole tare da ƴan uwanka ne zaka tashi kamar dai haka malam da yake son ya ce dan naga bayanin asalin shi fadallat fadallu khadi'in ne ya kamata a ce amma sai ka ce fadallat al'anaq saboda na ana so an nuna maka wuya yana daga cikin wurin da ke taimakawa kai yayi ƙasa kina an faɗi wani sashen wani wuri mai muhimmanci ga yin kankan da kai din wannan shi ne malam yake son ya ci abu waje wallahu alam wa mithluhu qawlu shair daga cikin wannan akwai maganar sha'ir yace ra'at marra sinina akhadna minni kama akhadha siraru min al-hilali ra'at ta gani marra sinina shudewar shekaru an gane ko akhadna minni waɗanda sun wato shekarun nan sun rike ni ma'ana sun kama ni kama akhadha siraru min al-hilali kamar yadda as-sirar ya karba daga al-hilal wata ina fata an fahimci ni domin za a iya cewa yawan shekaru ya sa wato har an karba daga gare ni to ai yawan shekaru shine ke tasiri ga rayuwar dan adam haka ga ya girma ka ga ya gashin shi ya canza ko abin da ya kama da haka yace ai au lamma usifatil a'naq bil khudu malan yace ko ko lokacin da anka siffanta wato wuyoyi da kankan da kai alladhi huwa min sifatil uqala wanda yana daga cikin sifofin masu hankali ina fata an fahimce ni to jumi'at jam'al uqala sai an kai mata jam'i irin jam'i na masu hankali domin khadi'in inda a anakun sai a ce khadi'ah an gane ko amma sai an ka ce khadi'in saboda an kawo mata sifa irin ta sifa ta masu hankali an gane ko ma'ana aikin masu hankali ne to jumi'at jam'al uqala sai an kabata jami'i irin jami'in da masu hankali ka kauli ta'ala kamar fatar Allah subhanahu wa ta'ala wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin inda annabi Yusuf ya ce ma baban shi wash-shamsa wal-qamar da rana da wata ra'aytuhum li na gansu sajidin suna masu min sujada to kaga da tunda rana da wata irin sujadar da suke yi duk da yake Allah ya faɗi suna masa sujada to amma irin wannan Allah shi kadai sai irin wannan sujada amma nan da annabi Yusuf ya ce gan suna masa sujada to kaga ash-shamsu wal qamar ga dan adam ghairu aqil ne amma sai ce ra'aituhum bai ce ra'aituhuma ba ko ra'aituha tunda ya ce inni ra'aitu ahada ashara kawkaban an gane ko inda rana da wata ne sai ce ra'aituhuma in kuma da taurari ne da rana da wata sai ce ra'aitu hali sajida sai ce ra'aitu hum li sajidina alhali sajidina jam'u mudhakkarus salim ne ba a amfani da shi a ka'idar yaren larabci sai ga mi sai ga mai hankali to amma an kai amfani da shi saboda asalin shi wato an yi masa amfani ne da zamiri ra'aitu hum da ya ka musu zamiri na masu hankali kuma sai musu amfani da wato sajidin ya ka musu hali na masu hankali abinda malamai sun kace kenan ina fata an fahimta to sannan kuma waɗansu malamai suna ganin a shi na annabi Yusuf saboda tawili ne dama ai asalin su mutane ne za su aikata wannan to kinan sai Allah subhanahu wataala ya ba su kamar wannan sifa ina fata an fahimci ne don yin Allah ya ce wa rafa'a abawaihi 'ala al-arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan ina fata an fahimta to kaga nan waɗanda sun kai masu sujada ai abin nan ne to sadan malamai suka yi sabani da anka ce wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin wa rafa'a abawayhi 'ala al-arsh nan iyayen shi guda biyu waɗansu suka ce wadda ta yi masa sujada ba mahaifin shi bace ko kanwa mahaifin shi ko mahaifin shi wannan yana buƙatar dalili karara Allah da ya ce abawayhi bai ce ba mahaifin shi bace wadda ta haife shi don sun ce mahaifin shi ta mutu a wannan lokaci sannan abu na ƙarshe da anka ce wash-shamsa wal-qamara malaman tafsiri sun tattauna akan wannan mas'ala din kwarai da gaske malamai suke cewa shin wash-shamsa wal-qamara da rana da wata shin baban annabi yusuf annabi yaqub kenan tunda shi muzakkar ne kenan sai a bashi alqamar mahaifiyar ita annabi yusuf ko mu ce khalakin shi da sun ce amma dai mu ce mahaifiyarsa a bata ash-shamsu to sai malamai suka ce to in mun hankalta ma lafazi alqamar muzakkar ne ash-shamsu muannath ne wal qamara qaddarnahu manazil inji Allah ce qaddarnahu bai ce qaddarnaha ba ita ko rana ce idha shamsu kuwirat to amma inda iskali yake na biyu sai malamai suka ce to yanzu in muka ba annabi yaqub alqamar muka ba mahaifin annabi yusuf ash-shamsu rana to ai kuma cikin haske an gane ko ai cikin haske ai rana tafi wata haske to kuma ya za a yi a ce mata annabi yaqub ta fi shi haske kaga nan ma akwai matsala in an hankalta mu ta fuskar ta fuskar lafazi annabi yaqub zai dauka alqamar in an hankalta mu ta fuskar haske wasu suka ce a'a ya kamata ba annabi yaqub ash-shamsu in ya so can lafazi ne ta alifi ne wanda yake wato mu'annas ma'ana dai kawai lafazin ni an mu'annas kamar da anka ce ma annabi adam ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kaga nafsin wahida anka ce rai daya sai anka ce wahidatin ba a ce nafsin wahid ba don lafazi na annafsu mu'annas ni shi sai an kai amfani da wannan akwai maganganu na malamai dan uwa za su iya wato duba su kenan wallahu ta'ala alam malam yace to waqila anka ce al'anaqu abinda ake nufi da al'anaqu wuyoyi ru'asa'un nasi shugabannin mutane an gane ko shugabannin mutane wa muqaddimuhum waɗanda ake sakawa gaba shubbihu bil a'naq an sifanta su da wuya kama qila lahum kama yadda an kace kama qila lahum ar-ru'usu kama yadda ake ce ma shugabanni ar-ru'usu kawunan jama'a ma'ana asalin ar-ra'su ai kai ru'usu kawuna ma'ana waɗanda su ne domin dan adam bai iya rayuwa in babu kai da an fille kan magana ta riga ta kare to haka al'umma ba ta iya rayuwa babu shugaba la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum inji sha'ir wala sarata idza idza juhaluhum sadu bai yiwa al'amarin mutane su zauna haka kawai babu shugabanci a zamana a tarwatse wala sarata idza juhaluhum sadu kuma babu shugabanci nagari idan jahilai ne suke jagorantar mutane in an ce jahilai ba wai ana nufin dole sai waɗanda suka karanta addini ba a'a sun san addini sun yarda da addini an gane ko to in son samu ne an fi son wanda ya san addinin ya san tafiyar duniya in kuma wanda ya san duniya ne to sai ya nemi taimakon malamai a samu majalisa ta malamai masu tsoron Allah kuma waɗanda za su faɗi abin da zai kai al'umma gaba sai a yi wato bayani da su kidan ba dole bane dole a ce a'a sai shugaba ya zamanto masanin addini a'a ba wajibi bane in dai zai yi mu'amala da malamai duk abin da ya taso a kira malamai su faɗi abin da Allah ya ce da abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce to wannan kuma ai shi ma buƙatar ana buƙatar haka yace to qila lahum ar-ru'usu an ce mashuwa gabanni kawuna wan nawasi kuma ana kiransu an-nawasi nasiya shine kamar nan daidai gashin da yake a goshi jam'i ne an-nasiya inda Allah ce kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kadibatan khati'a walwujuhu kuma ana kiran shugabanni alwujuhu fuskoki domin abu na farko wanda ake fara gani ga dan adam shine fuska waqila waɗansu sun ce al'anaku abinda ake nufi da al'anaka nan aljama'atu jama'a jama'a yuqalu ja'ani unuqun minan nasi wata jama'a kenan daga mutane ta zo mini baka cewa wuyan mutane ya zo mini ai jama'atun waqila waɗansu suka ce inna zalika limura'atil fawasil wasu suka ce kawai abin da yasa an ka kawo fadallat a'naquhum laha khadi'in saboda ba a ce khadi'a ba saboda a kiyaye fawasilul ayat domin ayoyin da na farko da na karshe suna karewa ne da nunun nunu an gane ko la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin kaji nunun inna sha'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadallat a'naquhum laha khadi'in kaji nunun har zuwa abinda wato ya zamanto gaba to wannan shi addalin da yasa sai aka yi amfani wato da wannan inji waɗansu ko kuma mu ce a an hankalta ma lafazin fawasilul ayat saboda qur'ani da mu'jiza ta fuskar lafazi kuma an fuskanta ba ma'ana nan da an kace a alaquhum dai ko kace shugabanni ko kuma a'a tun da su shugabanni in sun ka yadda da abu suka mika wuya kidan ba na bayan su ayi balantana ba ko kuma kace a'a saboda shi wuyan dole idan kallon ayat za a yi in ba ana zancen wato kankan da kai din sai zaman to dole dan adam ba zai iya soke kanshi kasa ba yayi kankan da kai dole dole sai wuya yayi aiki shi yasa sai an kai amfani da wannan gaba wannan shi ne abin da malam ya kawo wallahu ta'ala a'lam mun manta inda aka kawo ra'at marar sinina akhadna minni kama akhadha siraru min al-hilali mai litmi tahqiq wanda littafi ya kanan ba ta biyu ya ce min al-wafir min al-wafir lil jarir jarir kenan jarir mawaki kenan wanda ake kira jarir ko mai waki zancewa kadiba cikin diwanin shi yace kadiba zaka gane shi kuma kadiba cikin littafi ad-durar zaka gane shi da al-muqtadab da al-hamu da al-mu'jam al-mufassal fi shawahid an-nahw ash-shari'a wanda ya bada inda za a samu baitin da kuma abubuwa wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 767 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya Allah yace fa qula inna rasulu rabbil alamin kidan ku ce ma fir'auna mu rasulu fa qula kaga ana magana da mutum biyu sai an ka ce rasulu rabbil alamin kaga rasulu ya kamata a ce fa qula inna rasula rabbil alamin malam yace to ya an kai fa afrada sai ya kawo shi damiri a nan ma'ana na mutum ɗaya wa ƙala ta'ala fi in akhar amma a wani wuri sai ya ce inna rasula rabbika a cikin taha aya ta 47 ka ce mu manzanni biyu ne na ubangijinka fa sanna sai kawo shi biyu to ya akai haka malin yace kulna zamu ce ar-rasulu kalima ta ar-rasulu yakunu bi ma'ana al-mursal lafazin ar-rasulu yana iya zakkuwa da ma'ana al-mursal wanda an ka tura fayalzamu tathniyatuhu sai zaman to dole na a baida shi kamar matsayin biyu tunda ya dauki ma'ana al-mursal wanda an ka tura wa yakunu bi ma'anar risala kuma yana iya kuwa da ma'ana ta ar-risala ma'ana kinan matsayin masdar saqo allati hiya al-masdar wadda tana matsayin masdar fa yusafu bihi al-wahid to ya an hankalta ma asalin ta masdar ne fa yusafu bihi al-wahid mutun dai in za a yi masa sifa sai a ce rasul wal ithnani biyu ma a ce rasul wal jama'atu kuma jama'a ma da yawa tun daga uku abin da ya sama a ce mata rasul kama yusafu bisa irin masadiri kama yadda ake yin wato sifa da sauran masadir an gane ko cikin larabci kama yadda ibn malik ya faɗa wa na'atu bi masdarin kathira an gane ko والدليل على انه يكون بمعنى الرساله مالك yace dalilin da ke nuna cewa wai lokacin ar-rasul yana zakwa bi ma'ana ar-risala wato sako kenan ba wanda an ka tura ba domin sako daban wanda an ka tura daban qaulu sha'ir fada sha'ir laqad kadhaba alwashuna alwashuna masu tsegumi munafikai laqad kadhaba sun yi ƙarya yace ma buhtu indahum ban faɗi wata magana ba a wurin su bi sirrin da wani sirri wala arsaltuhum bi rasulin ban tura su ba da manzo ai ma'ana ban tura su ba da sako kenan ai bi risalatin ban tura sako zuwa gare su ba kenan can cikin suratul shu'ara sai ya hankalta ma wato cikin suratul shu'ara sai ya hankalta mu cewa kalma ta rasulu tana matsayin wato masdar shi yasa ba a canza ta ba cikin suratul taha kuma sai hankalta ma ma'anarta ta al-mursal wanda za a tura kenan ya zamanto manzo sai yi mata tasniya a matsayin guda biyu da haka kaka ce akwai kuskure a cikin wato al-qur'ani to sannan kuma waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa kalima ta fa'ulun ita kanta asalinta ba dole ba ma sai a rasulun bi risala kalima ta fa'ulun wani lokaci tana iya ɗaukar mutum ɗaya da biyu da uku har zuwa abin da fi haka ba ta da wani matsala fa'ulun ahyanan yastawi fihi wato al-muzakkar al-muzakkar wal mu'annath wal mufrad wal musanna wal jam' shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu الكهف يكي تشوا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو كان سي الله وهم لكم عدو بيتي وهم لكم أعداء با سبب فعول ني cikin suratul munafiqun ma ya kawo wannan yace humul adu fahdharhum su munafiqai su ne maki amma humul a'da'u ne to fa'ulun sun kace yastawi fihi al-muzakkar wal mu'annas duk da ke sun yi tawili sun ce wahum lakum aduwwun su makiyi ne gare ku jinsin su ake nufi an gane ko jinsin su makiyi ne ga jinsin ku ko kuma wahum lakum aduwwun kowanne daga cikin ku sai shi zabi makiyi guda daga cikin su kenan sai ya zama to kowanne yana da nashi sai sai an kai muqabalatul jam'i bil ifrad amma wadansu malamai sun tafi cewa a'a aduwwun fa'ulun yana iya ɗaukar wato jam'i gaba ɗaya ba sai an tafi ba aduwwun bi ma'ana a'ada magana ta riga ta kare tattaunawa ce ta malamai da suke yi a karkashin wato lafuzza na alkur'ani don kan wani ya ketaro ya zai ce wuri kaza akwai matsala cikin alkur'ani ko abin da ya kama da haka mas'ala amsa ta biyu me yasa an ka kawo rasulu rabbil alamin a cikin suratul shu'ara amma cikin ta an ka ce rasula rabbika wasu sun ka ce a'a annahuma littifaqihima fil ukhuwati wash shari'a kenan a cikin suratul al-shu'ara an hankalta mu cewa ittifaqihima da annabi Musa da annabi Harun sun dace fil ukhuwati a wajen yan uwantaka yan uwantaka ta kasance wasu yan uwa guda tunda Allah ya ce abin nan wa alqal abin ga walan baraja Musa ila qaumihi ghadban asifan qala bi isma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayka bi ra'si akhihi kinan dan uwansa ne an gane ko wa shari'ata kuma sun dace a cikin shari'a kuma ko yan uwantaka ta yare ko yan uwantaka ta kabila duk ta hada annabi Musa da Harun wa shari'ati da ta shari'a war risalati da kuma ta annabta to ju'ila ka nafsin wahida sai an ka dauke su ma kamar rai guda ne tunda duk abu guda ne sakon guda ne kidan ba a bukata malami biyu ne sun zo a wuri daya maudu'i guda ne ake son ayi magana to kuma lokaci takaitacce na kawai guda yayin magana shikenan ya biya bukata abinda ake so sakon Allah ya isa ba dole bane dole sai an rarraba lokacin wannan yayin magana lokaci ya lokacin sa ya kare bai cika sakon ba wannan yayin magana lokacin sa bai a'a a ba mutum guda ya gabatar da sakon bukata ta isa الثالث نأكو أن تقديره ودنسو ملابي سكا تيكي أكوي أبن دا أكا شافي ذا أقدراشي إن كل واحد منا lalle kowanne daga cikinmu rasulu rabbil alamin manzo ne daga ubangijin talikai ko manzon ubangijin talikai ne shikenan sai wasu sun ce a kaddara haka arrabi'u na hudu anna musa alaihi salam cewa annabi musa alaihi salam kana al-aslu shine asalin sakon wa harunu shi ko wa haruna shi ko annabi harun alaihi salam amincin Allah ya tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim kana taba'an lahu shi mabiyi ne ga wato eh wato mabiyi ne ga annabi Musa kenan fa afrada isharatan ila zalika sai ka inna rasulu rabbil alamin dan saboda sakon annabi Musa shine da asali na Haruna shine zai biyo bayan sa kenan din yace inna rasulu rabbil alamin na hankalta ma wannan a cikin tahar yace inna rasula saboda kowanne daga cikin su kuma Allah ya mayar da shi matsayin annabi sai an ka hankalta ma kowanne matsayin annabi yake amma na inna rasulu sai an ka hankalta mata annabi Musa ita ce asali kuma sakon duk guda ne ba bambanci abinda annabi Musa ya faɗa shine annabi Haruna yake goyon bayan sa magana ta rige ta kare wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 768 malik yace fa in kira idan anka ce kaifa qala musa alaihi salam ya akai annabi musa alaihi salam aminci Allah ya tabbata a gare shi yace mu'taziran an qatl al-qibti ya bada uzurin shi daga kashe baqibti da yayi mutumin fir'auna an gane ko yace fa'altuha na aikata wannan kisan idan a wannan lokaci wato idan wa ana min ad-dallin ina daga cikin batattu a wannan lokaci wanda biyu la yakunu dallan kuma annabi bai zama tuwa batacce to shi kuma da Musa ya faɗi wannan kuma Qur'ani ne ya faɗa baka cewa Allah ya yi kuskure yace kullu za mu ce arada bihi yana nufin wa ana min al-jahilin lokacin nan na zama to daga cikin mutane waɗanda ba su da sani to ayan annabi Musa kuma ba ba jahili bane ko da ya zama to jahili ana nufin masu hushi ko jahili na a wannan lokacin ban san shari'a ba kamar yadda Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wajadaka dallan fahada Allah ya same ka dallan bayan nufin kana batacci ba kana shirka a'a baka san shari'a ba wato ba akan hanyar shari'a sai Allah ya dora ka akan hanyar shari'a kamar yadda Allah ya ce wa kunta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbik ina fata an fahimta to kamar dai wannan ne yace to wa kaza qira'atu ibn mas'ud radiyallahu anhu kuma haka ne kira'a ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an waƙila waɗansu ka ce a'a arada min al-mukhti'ina ni na kasance daga cikin masu kuskure li'annahu ma ta'ammada qatlahu annabi Musa ba ya so ya kashe shi ne da gangan ba kama yuqalu kamar yadda ake cewa dalla an tariqi ya bace daga hanya idza adala an sawab in ya kauce ma daidai ila al-khata'i zuwa ga kuskure an gane ko waƙila wasu malamai suka ce a'a minan nasina ina daga cikin masu mantuwa ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce an tadilla ihdahuma kenan mata da ake zancen wato shaidar bashi sai Allah subhanahu wata'ala ke cewa wastashidu shahidaini min rijalikum ku sai ku shaida ba mazaje guda biyu daga cikin mazajen ku na musulmi fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu namiji biyu ba fa rajulun wa imra'atani to za a samu rajulun namiji wa imra'atani da mace biyu an gane ko to wannan yana daga cikin wato abin nan sai an ka ce an tadilla ihdahuma don in ɗaya ɗin ta manta fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra sai ɗaya ɗin ta tunatar da ita ko kuma qira'a in tadilla ihdahuma akwai qira'a ta Abu Amr da Yaqub da kuma Ibn Kathir sun karanta in tadilla ihdahuma kenan sharadin in ɗaya ɗin ta manta fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra shi ko wancan an tadilla ihdahuma don in ɗaya ɗin ta manta fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra ɗaya daga cikin ta sai ta wato tunatar da ita kadiba cikin fawaid fi mushkilul qur'an na izzuddin abdussalam sultan ulama karkashin wannan aya a cikin suratul baqara ya kawo wato wasu tattauna da malamai sun kai karkashin wannan abinda zamu iya karawa karkashin wannan shine cewa nan wato at-tafsiru bil muqabala asalin dalla shine ya bace to amma me yasa muka ce nan mantuwa saboda kishiyarsa da aka kawo an tadilla ihdahuma inda bata ce sai a ce fatahdiya hal ukhra amma da aka ce fatu zakira tunatarwa to tunatarwa kishiyarsa shine mantuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah kaga wa la taqrabuhunna Allah ce mata ka kusanci su hatta yatahurna har sai sun yi har sai sun yi tsarki kaga ashe adhan yana ɗaukar cuta adhan yana iya ɗaukar rashin lafiya adhan yana iya ɗaukar mi yana iya ɗaukar kazamta to amma saboda wani yana bin sauransa sai ce a'a qul huwa adhan ka ce shi jinin haila azan cuta ne kenan wai hujja shi tun da cuta ne ai cuta ba ta hana sallah kawai rashin lafiya ne ta yi sallah don Allah ya ce alladhina hum ala salatihim da'imuna haka Allah ya ce masu shiga aljanna mu'minai da'imuna ko ne lokaci yin sallah su kai ba sa yankewa da haka zancen haila da jinin biki bai kota su ba sai ya ce a'a ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ke nufi ba da Allah ya ce qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid sai ce wala taqrabuhunna hatta yatuhur bai ce wala taqrabuhunna ba hatta yushfain bai ce kar ku kusance su ba sai sun samu lafiya domin kishiyar rashin lafiya shine ciwo wa idza maridtu fa huwa yashfi amma da yake kazamta ne sai ce wala taqrabuhunna hatta yatuhur kuma wajen alwala da wankan jaraba sai Allah ce wa in kuntum junuban fatahharu ashe sai an samu tsarki ne ake yin sallah ta haka waɗannan abubuwa wani lokacin wani yana yin su bai sani ba koko abin da ya kama da haka wallahu ta'ala alam da haka dai ai hatta to an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra nan kuma akwai bincike mai yawa karkashin wannan aya kafin mu je mas'ala ta gaba zaka iya fitar da mas'ala fiye da nawa wato duk wuraren da idan muka duba anan na Allah ya ce a samu namiji biyu ko kuma mace biyu da namiji ɗaya ina fata ana fahimta ta to sannan kuma makiyasin da malamai za su yi istinbadi to yanzu ba a samu namiji ko guda ba mace hudu za su yi tun da namiji biyu namiji guda da mace biyu aka ce ko namiji biyu to akwai abin da ya saura mace hudu suna yi kaga wannan sai an yi istinbati an zo a duba a gani yaya za a yi wannan na farko kenan na biyu kuma me yasa wato takalifu shar'iyya ya kamata kullum musulmi su waye kwarai da gaske don fage ne wanda yanzu da shi ne ake son a ruguza kasashen musulmai a bata tarbiyyar kasashen musulmai gaba daya wato shari'a ta musulunci akwai abin da ta dora ma maza su kadai zuwa jihadi misali akwai abin da ta dora ma mata su kadai abin da ya shafi unguwar zuma karɓar aihuwa in dai ba larura ba ba a son namiji shiga wannan wuri akwai abin da an ɗora ba maza da mata kamar sallah innal ko musulunci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat to anan turawa kullum sai suna so a haɗe tun abin da namiji zai yi akai mace a can to kaga hankali ma bai yarda da wannan ba domin ɗabi'a su ba ɗaya ba kuma wannan ba nuna girmamawa ne ga mata ba domin sawon mace daku da sawon mace sabke kayan talam da sawon mace tallagiya da sawon mace tsaro da bindiga cikin lokacin sanyi tana karkarniya wannan ba daukakar da mace bane ba girma mata bane to anan dai abin da ke son da ce ɗaliban ilimi mu waye musamman du'atu da kuma malamai da ɗalibai yan uwana a zagi damce wajen bincike wannan wurin akwai mas'ala mawdi ne khisb wuri ne wanda akwai tsace inji malaman zauri wuri ne akwai wato madda dasima ilmiya madda ilmiya dasima akwai madda ta ilimi mai rumo anan an gane ko ma'ana fiye da mas'ala dubu za ka iya fitar a ƙarshen wannan duk inda shari'a ta bambanta tsakanin namiji da mace a cikin kaza a cikin kaza a cikin kaza sai ka ɗauko waɗannan mas'aloli idan kai bincike kansu sai ka gan biyo ce hikima ce ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta tsakanin namiji da mace shikenan magana ta rage ta kare to kaga wannan sai ba mu dama na yin raddi ga wanda adda rabo don wanda bai da rabon karba ba zai karba ba amma dai irin waɗannan bincike abubuwa ne me yasa shari'a ta ce kada mace ta fita ta yi balaguro kamar namiji in ba akwai mahram tare da ita ba ga irin illolin da za ta iya samu akan mi akan hanya ga irin matsalolin da ko namiji ya tafi akan hanya shi kadai yanzu misali in ya faɗi ya mutu sai an kuma yanzu neman shi ina yan uwansa ina abin da ya kama da haka to balantana mace sannan mace tana da rauni musamman yanzu irin da zamanin da duniya tsaro gaba ɗaya ma ya rikice ya hargitse ka abubuwa nan kaga sai ka faɗi ka'idodi ka yi bayani a cikin kwanciyar hankali ba tare da rigima ba wanda ke zarafin ganewa ya gane ko da su kafiran ba su yarda ba mu wayar ma al'umma mu kai ta gane musulunci ne ya kare mutuncin mata ba su ne turawa suka kare mutuncin mata ba wannan shine abin da nake so in yi kira don kaji sai a ce an ce cikin fitsari na namiji a yayi ya faruwa na mace sai an wanke mace ba a yadda ta yi balaguro ba mace ba a yadda ta yi aikin soja ba mace ba a yadda ta yi kaza ba a wajen abin ga an tazilla ihdahu ma fata takira ihdahu mai ukhra hadisi ya walakantar da mata ya ce na kasatu aqlin wadin to in ya ce musu na kasatu aqlin wadin ya ce ya ce suna rinjaya wanda ke da cikakken hankali don a nuna maka da an ba su cikakken hankali gaba ɗaya da sun hallaka duniya ina fata an fahimci ni kuma da yace na kasatu aqlin wa dini dini kin sai ce suna haila ne ba sa yin azumi ba sa yin sallah a lokacin da suke da suke haila shine naqsad dini kin da abin da ake nufi an fassara shi amma kai ba ka so ko ka gane kana son kai kuna ko abin da ya kama da haka da haka muna fata Allah subhanahu wataala ya muna tsari to zamu je mas'alar mu ta gaba mas'ala ta 769 malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala fir'aun ya akai fir'aun yace wa ma rabbul alamin an gane ko waye ubangijin talikai suratul shu'ara aya ta 23 walam yaqul wa man rabbul alamin amma fir'aun bai ce man rabbul alamin ba mala yace kulna zamu ce huwa kana a'mal qalbi makamtattar zuciya ce yake da ita amma arifatillahi daga sanin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukaki wato subhanahu wanda yake ya tsarkaka wata'ala kuma ya daukaka munkiran li wujudihi fir'auna yana musun kasancewar Allah fa kaifa yunkiru alaihi al'udul an gane ko fa kaifa yunkaru alaihi ya ma za a yi wanda ya yi musun akwai Allah fa kaifa yunkaru alaihi ya ma za a yi masa musu al'udulu amman ilama don ya tashi daga man ya kuma zuwa gama domin man ana tambaya al'aqil ma ana tambaya abin da bai da hankali to fir'auna da bai ma yarda da akwai Allah ba to dan ya ce man rabbul alamin dan ya ce ma rabbul alamin to ai babu matsala ma tunda bai ma yarda akwai Allah ba to ya zance ma dan ya ce ma Allah ma rabbul alamin dan ya mai istikhdamin abinda ake tambaya abinda bai da hankali ina fata an fahimce ni domin shi bai ma yarda da akwai Allah ba الثاني نبي أنما لا تختص بغير المميز waɗansu sun ka ce ita ma la takhtassu ba ta keɓantuwa bi ghairil mumayyiz ga abin da baya bai da hankali na at-tamyiz na nufin al-aql domin yaro sai a ce bai bai da tamyizi a cikin littafin fiqh ma bai da cikakken hankali na rarrabawa tsakanin abubuwa ko da bai balaga ba domin in ya san kawo amshi wannan na rike wannan bai da shi ne ake kira al-mumayyiz ya ce bal tutlaqu alaihima a'a ita ma ana amfani da ita ga abin da yake da hankali da abin da bai da hankali قال الله تعالى الله يتي فانكحوا ما طاب لكم من النساء كو اوري ما طاب لكم ابين دي muku dadi من النساء ina daga mata kaga sai ce bai ce man tabat lakum min النساء ba وقال الله تعالى الله madaukakin sarki ce wala a'budu wala antum abiduna ma a'budu ku ba za ku bauta ma ma a'budu ba abinda nake bauta ma suratul kafirun ka ku ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bauta ma shine Allah to kiran ku ba a ce Allah ghairul aqil ne wanda sun ka ce a'a nan ma ma a'budu wato nan ma masdariya ce wala antum abiduna ibadati ba za ku yi ibada irin ta ba sun kace ma nan bi ma'ana wato abin nan bi ma'anar masdariya kenan da mimun da fi'ilin gaba ɗaya masdar ne wala antum abiduna ibadati wanda sun kace a ma mausuliya ce wala antum abiduna alladhi a'budu ku ba za ku bauta ba wanda nake bauta ba akwai dai sabani tsakanin malamai hatta nan da an kace fankihu ma taba lakum min nisa wasu malamai suka ce nan ma saboda sifan mata ce don sun ce saboda annahum naqisatu aqlin wa din wasu kace a'a ma nan sifofin su ake son a tantance ba zatin su ba shi ce an kace fankihu ma taba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba domin a larabci in ka ce man zaidun misali ko man muhammad wane ne muhammad to shi muhammad din baka san shi ba amma in ka ce wato zatin shi ma baka sani ba amma idan ka ce ma muhammad to sifofin muhammad kake son ka sani kenan in ka ce man kana tambayar zatin mutum in ka ce ma ko zatin abu in ka ce ma in aqil ne in ka ce ma kuma kana tambayar sifofin abu in aqil ne ko kuma abin da bai da hankali sai ka sa ma ka tambayi zatin sa wannan shi ne abin da aka sani a cikin yaren larabci to wannan shine abin da malam ya kawo game da fir'auna da ya tambayi ma rabbul alamin a cikin taha kuma yace fa man rabbukuma ya musa to amma har yanzu akwai wani sauran iskali anan cikin taha ya ce man rabbukuma wane ne ubangijinku sannan kuma a cikin suratul shara ya ce ma rabbul alamin to yanzu kuma ya za mu hada da wannan domin man in mun tafi ra'ayin wanda sun ce da man da ma duka ana tambaya aqil to mun samu wannan to in mun ka sai cewa to a'a man daban ma'ana ta daban ma daban to yanzu ya zamu yi to wannan dole sai mun kuma abinda malamai suke cewa aljam'u bainan nusus alqisas qisasul qur'aniyya yadda ake hada su an gane ko abin nan ma fusila fi makanin ma faqad busita fi makanin ma kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin muqaddimata tafsiri ya kawo wani abu an fara shi a wani alqur'ani wani abu kuma an zo da shi a gutsire amma akwai inda aka bayyana shi aka fayyace shi to sannan kuma sai ka san al-ittihad wal ikhtilaf shin lafuzzan ne suka saba kissar duk guda ce wuri guda ne abin ya faru ko ko a'a wuraren ma da lokacin sun bambanta domin idan muka ɗauki tambayar da fir'auna yayi duka ɗai ce to kenan da man rabbul alamina da ma rabbul alamina to sai ya zamanto duk a lokaci guda fir'auna ya faɗe su amma saboda alqur'ani ba da yaren fir'auna bane wani lokacin sai an kai amfani da man saboda shi fir'auna ya tambayi wane ne ubangiji kuma ya wani lokaci sai an kai amfani da ma saboda ma tana iya zuwa wurin ma'anar man ko ko fir'auna ya tambayi wane ne ubangiji saboda in an tambayi ubangiji tambayar sifofinsa tana tare da shi domin ba za a iya sanin ubangiji ba sai an san sifofinsa can sai kawo asalin tambayar ta fir'auna man kuma cikin surtu shara sai ce ma saboda wannan tambayar ta suratu qaha ta lazimci tambayar ta cikin suratu shu'ara ko ko ya tambayi sifofin Allah ne da ma bai tambayi man ba to amma saboda tambayar sifofi za ta ja ka sai ka san zati to sai aka yi amfani da asalin tambayar cikin suratu shu'ara sannan kuma can cikin suratu qaha sai aka kawo abin da ta lazimce ta bidilalatil istilzam ko kuma a tafi cewa a'a fir'auna duka tambaya daban-daban yayi wani lokacin yace man rabbul alamin yana tambayar zatin Allah kamar rabbukuma ya Musa cikin suratul Taha a cikin suratul Shu'ara kuma sai tambayi sifofin Allah a wani lokaci in wuraren daban-daban ne yace ma rabbul alamin a faɗa mishi sifofin shi wannan ubangiji kenan sai da manto can ya tambayi zatin Allah nan kuma ya tambayi sifofin Allah idan wuraren sun bambanta ko ya zamanto ko a majalisi guda ne tambayar sa ta farko man rabbul alamin da ya tambayi zakan Allah sannan ƙara yi ma annabi Musa tambaya ce ma rabbul alamin dole sai ka san yadda ake yin aljam'u bainal wato annusus musamman kissoshi in sun zo da malamai suke bi ana bambanta su saboda kafirai suna ta kokarin yanzu sai sun samu shakka game da alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da duk abinda yake da alaka wato da musulunci to sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta 770 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Musa alaihi salam ya akai annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi alaihi wa ala nabina afdalu salati wa atammu taslim yace rabbus samawati wal ard da fir'aun ya tambayi wane ne ubangiji an gane ko sai ce rabbus samawati wal ard ubangijin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakankanin su in kuntum muqinin ha in kun kasance kuna da yaqini yace allaka kaunahu ta'ala annabi Musa ya rataya an gane ko asirin allaka shine jinginawa an gane ko ma'ana ya rata ya kauna hu ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya kasance an gane ko rabbas samawati wal ard ubangijin ubangijin sammai da kasai an gane ko wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su bi sharti da sharadin kauna fir'aunu wa qaumuhu kasancewa fir'auna da mutanensa muqinina su kasance suna da yaqini wa hadha shartu malin yace wanga sharadi muntafin ya koru bai tabbata ba war rububiyyatu thabitatun kuma wato rububiyya ta Allah ta tabbata ko fir'auna bai yi yaqini ba ai rububiyyar ta tabbata ko yayi yaqinin rububiyyar ta tabbata kidan sharadin bai da wato tasiri fa kaifa sahha ta'liqu to ya anka annabi Musa yayi ta'liqi ma'ana ya kawo shi a matsayin sharadi ya jingina shi ga wannan sharadi ya ce rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin ha in kuka kasance kuna masu yaqini a to ko fir'auna da yaqini ko bai da yaqini ko fir'auna ya yarda ko bai yarda ba ai Allah shine Allah malamin yace to kullu zamu ce ma'anahu abinda ake son a ce in kuntum muqinina anna samawati wal arda har in kun yi yaqini kun sakankance inji malaman zauri cewa sammai da kasai wa ma bainahuma da abinda ke tsakankanin su mawjudatin akwai su tabbat mawjudatun kenan akwai su wa hadha shartu mawjudun to wannan shar'i yana nan in kun han kun tabbatar da cewa akwai su to tabbas ubangiji su shine Allah ina fata an fice ni a ko sun tabbatar da su su ne Allah ko sun tabbatar da su ma'ana Allah ya yi su ai akwai Allah sannan ko ko sun yarda da Allah yi su kuma sun da Allah yi su bane tabbas Allah shine ubangiji a nan shi annabi Musa abin da yake so ya shigar da su wato in har sun yadda da cewa waɗannan ababen ba su sun ka samar da kansu wato tabbas akwai ubangiji in dai bayyuwa na'ura ta yi kanta ba abin da ya kai shi dole akwai wanda ya shi to tabbas samai da kasai ba za su yi kansu ba sai akwai wanda ya yi su ina fata an fahimce ni asani amsa ta biyu anna inna fi la shartiyya wannan su daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa ko in ce malamai na aljam'u bainan nusus sun ka tafi cewa in nafiya ce la shartiyya wagga in ba ba shartiyya bace ta sharadi nafiya ce mai korewa kenan in kuntum muqinina ai ma kuntum muqinina ku ba mutane bane wadanda suke masu isa kankancewa to galibin in wadda take nafiya in ana son a bambanta ta da in shartiyya ana kawo wa illa in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ai ma ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun to in ba illar ta zo ba ba ta zama galib ba ba yiwa ta zama to nafiya to amma nan da yake an shafe wani abu to ka gani in antum in kuntum muqinin to ai bace in kuntum illa ba dan haka yana da yayi nisa kwarai da gaskiya ce nan in wato abin nan nafiya ce ba shartiyya ba wanda kuma sharaɗin yana da bincike kwarai da gaske cikin alkur'ani musamman ayan nan kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin akwai bincike mai yawa ka kuma cikin adwaul bayan fi idahi alqur'ani bil qur'an na sheikh muhammad al amin shanqiti ka kuma cikin al waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida na absar al islam bin waqar al islam jami'a wato masters da aka rubuta a jami'an madina karkashin wannan aya ya kawo bayanai da dama dan ka zo ka ce fa ana awwalul abidina manzo Allah sallallahu alaihi ya bauta ko kaza ko kaza ga sanan wasu kace ash-shartun ne mu'allaqun al mustahil ai ma kana lirrahmani waladun babu wani abin bai kasance ga da ba ballanta da haƙin bauta mishi gashi nan dai abubuwan da malamai suka kawo sai ka koma kuma cikin littattafan tafsiri waɗannan baka misalai guda biyu ne da littattafan da ga sun dan kawo bayani mai tsawo a ƙarshen mas'alar kuma kana iya duba cikin sauran littattafan wato tafsiri don wani bi misali na muke bayarwa wai mun ce a tsaya bakin wannan littafin ba ilimi abu ne wanda yake mai faɗi to wannan shine duk kuma wannan abu da fir'auna ya faɗa na cewa ma rabbul alamin da ma rabbul alamin malamai sun kace mukabaratun da shine fir'auna ya san gaskiya bai son aiki da ita wa tajahulu arifin an gane ko tajahul masani na yayi kamar bai sani ba tajahala yayi kamar bai sani ba domin siga ta tafa'ala tana nufin at-tadahuru bil amr kamar ka nuna abu haka ne amma ba haka bane kaga taghafala ya mai da kanshi marabkani amma ba marabkani ba ta'alama ya mai da kanshi kamar masani ba masani bane an gane ko tazahara ya bayyana ka bayyana da abu amma baya da shi tanasa ya yi kamar ya manta bai manta ba ta jahala ya mai da kashi kamar jahili amma ba jahili ba abul ala sha'iri ke cewa falan ma ra'aitul jahla fi nasi fashiyan tajahaltu hatta zunna anni ya jahilu lokacin da ga jahilci ya yadu cikin mutane tajahaltu sai ni ma kamar jahili ne hatta zunna anni ya jahilu har sai da an kasa tsammanin ni jahili ne tabaka daga baka ne tabaka yayi kamar yana kuka amma ba kukan gaskiya ba kukan ƙarya ne to tajahala tajahulu arifin irin nuna jahilci ne na masani amma shi kuma ya sani wannan shi ne abin da dai malamai suka kawo wallahu ta'ala alam to shi fir'auna wannan ya san da akwai Allah dan Allah ya ce falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin wa jahadu biha wastayqadatha anfusuhum dhulman wa ulwa fanzur kayfa kana aqibatu mufsidin fir'auna ya san akwai Allah ya san akwai Allah amma saboda giyan mulki dama in mutum na jin dadin duniya karshe kamar yanzu turawa da suka sun samu ilimin kere-kere da ilimin ka da manya-manyan kamfuna da wani an ce Allah sai ce babu ma Allah kawai kawai ilimin su ne a Allah wai dan adam yana jin tsoro ne yana da bukata shi sai akwai Allah yanzu da tsoro ya kauce bai da wani tsoro kuma bai da bukata yanzu in yana da bukata wani abu sai yana na'urar da za ta taimake shi kace bai da bukata Allah haka sai karantarwa a cikin ilimin philosophy ku karanta ku gani ya kamata musulmi mu karanta waɗannan sharrukan mu san in ga abu abu inda ya taso ga kuma yadda ake masa raddi gwargwadon ikon kuma wanda yake da karfin da zai iya karatu wannan abin ya bada amsa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 771 malam yake cewa fa in kila idan an kace kaifa zakara samawati wal ard ya an kai annabi Musa ya ambaci sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakankanin su qad istawaba dhikra al makhluqati kullaha kinan ya hadi istawaba kama a ce ya kumshi dukkan ambaton halittu dukkan su fama fa'idatu qawlihi ta'ala ba'da zalika to kinan meye fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala domin da cikin Qur'ani magana ta zo kuma magana ce ta Annabi Musa saboda shi ya faɗa amma magana ce ta Ubangiji ana ganta ta zuwa ga Allah tunda Annabi Musa ba da yaren Larabci magana ba ai hatta ya ce to rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ubangijin kuma ubangijin iyayenku na farko kuma wa qawlihi da kuma inda yace rabbul mashriq wal maghribi ubangijin gabas da yamma a waccan aya ta 26 ga aya ta 28 ta biyu kenan kenan rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin suratul shu'ara aya ta 26 shi ko rabbul mashriq wal maghribi wama bainahuma shi ko suratul shu'ara aya ta 28 ya ce ƙulna za mu ce a ada zikraha ya sake ambato waɗannan da rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin da rabbul mashriq wal maghribi takhsisan laha dan ya keɓance ta wa tamyizan kuma ya ƙara bayyana ta لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه لأن أقرب المنظور أبو ما في كسا ga mai kallo أقرب المنظور فيه أبو ما في كسا wanda ake gani min al'aqili daga mai hankali nafsuhu kansa an gare ko nafsuhu kanka dai ai ka ganin ta shi yasa Allah ce wa fi anfusikum da Allah ce ku dibi cikin samai da kasai ayoyi sai ce kai wa fi anfusikum shi yasa mutumin da yake mai kallon likita ya kamata a ce in ya fahimci yadda jikin dan adam yake tafiya in ba rashin rabu ba shi ya kamata a fi ya fi kowa saurin musulunta wa man wulida minhu an gane ko wa man wulida minhu da kuma wanda aka wulida minhu wanda an ka fito daga gare shi kenan an gane ko ko wa man walada minhu daga wanda ya haifa daga gare shi ko wa man wulida minhu wanda daga gare shi aka haifa wa ma shahada da abin da ka gani da idonka wa ayana ka ganshi da idonka daga al'ainu da an ka ce ayana min ad-dala'ili na daga dalilai ala sani'i waɗanda suke nuna akwai wanda ya halitta wan naqlu min hay'atin ila hay'atin da kuma ciratar da abu daga hali zuwa wani hali an gane ko daga wata kama zuwa wata kama wa halin ila halin da hali zuwa hali min waqti wiladatihi daga lokacin da an kafi mutum ila waqti wafatihi har lokacin da ya mutu shi yasa sai annabi Musa ya kawo aba'ukum aba'ukum al-awwali domin san mai da ka sai wasu abubuwa ba maganin su amma in an ka faɗi iyayenka ka kalle su ai iyayenka ba ne suke da kai ba kana iya ka tsaya kai tunani game da halittar su sai ka duba ka san da akwai wanda yi su ثم خص المشرق والمغرب sannan ya kebance sammai da kasai bayan ya ce rabbul rabbukum abin as-samawati wal ardu ma bainahuma me yasa kuma tunda sama da wato gabas da yamma suna daga cikin wa ma bainahuma li anna tulu ash-shams domin fitowar rana min ahadihima daga ɗaya daga cikin su kenan daga gabas wa ghurub wa ghurubaha da kuma faduwar rana fil akhar a bangaren ɗaya kenan a yamma ala taqdirin mustaqimin akan kaddarawa daidaitatta fi fusuli sana a cikin lokutan shekara guda hudu fusul nan ba ana nufin aji ba jam'i na fasul wato abin al-zamani domin akwai ashita'u shine lokacin sanyi akwai as-saifu shine lokacin zahi ar-rabi'u shine lokacin wato kamar kaka da ake cewa ar-rabi'u shine lokacin da ake samun fure yana fitowa an gane ko lokacin bazara sai al-kharif shine lokacin kaka galibi ana ba su lokuta ne guda uku amma wani lokaci an ka ce kharifan ana nufin shekara domin daga kharif zuwa ga kharif kamar yadda zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba'adallahu wajhahu anin nari 70 kharifan to kharifan ana nufin sana duk da yake asalin shi lokacin kaka ne domin daga kaka lokacin kaka zuwa lokacin kaka kamar yadda lokacin Bahaushe ke lokacin kaka ba kaka wanda ta haifi wa ba lokacin kaka cewa lokacin girba abinci to fi fusulis sanati tafiyar rana akan wannan tsari ala taqdirin mustaqimin fi fusuli sanati a cikin lokutan shekara wa hisabin da kuma hisabi lissafi mustawin daidaitacce min azhari yana daga cikin mafi fitowa a sarari a fili ma yustadallu bihi abinda za a kafa hujja da shi ala wujudu sani' akan samun wato akwai wanda ya halitta kenan kasancewar wanda ya halitta wali zuhurihi saboda fitowar irin wannan dalili karara in taqala khalilullahi daga nan khalilullahi bada ɗayan Allah salawatullahi wa salamuhu salawatullahi alaihi wa salamuhu ila al-ihtijaj bihi al ihtijaj ila al-ihya'i wal imatati shi yasa khalilullahi annabi ibrahim kenan salawatullahi alaihi wa salamuhu tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyuna afdalus salatu wa atammu taslim kenan ila al-ihtijaj ay intaqala asalin magana in taqra ila ihtijaji ne sai ya cira ta daga kafa hujja bihi daga wannan an ihtijaji bil ihya'i wal imata sai ya kafa wato daga ya cira ta daga kafa hujja daga rayarwa da kashewa zuwa ga kafa hujja wato zuwa ga fitowar rana da wata fitowar rana da faduwar rana fa buhita alladhi kafar wanda ya kafirta sai ya kidima ya rikice ya dabirce domin annabi ibrahim lokacin sun karanta da wannan sarki da ake cima wato namarud duk da ke sunan shi bai tabbata a nassi ba namarud ba za mu karyata ba kuma ba za mu ce gaskiya bane sai mun samu nassin da ya tabbatas almuhimmu dai Allah ya ce ya tattauna da annabi ibrahim wani mai mulki alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an atahu Allahu almulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu kaga abinda annabi ibrahim ya kafa jarashi yace Allah yana rayawa yana kashewa shi ma sai ce ana uhyi wa umiitu ni ma ina rayawa ina kashewa ya kamo wani mutum an ce masu laifi ne guda biyu sun yi laifin kisa sai ya kashe ɗai ya bar ɗai wasu ka ce a'a ya kamo mutane ne masu laifi waɗanda ba su taɓa yin laifin komai ba ya kashe su ya kashe guda ya bar guda wasu kuma suna ganin a'a wannan ya yi laifin kisa wannan bai yi laifin kisa ba to sai ya kashe wanda bai laifin kisa ba ya bar wanda ya laifin kisa shi don ya nuna shi ma yana rayuwa yana kashewa almuhimmu dai an faɗi sifofi daban-daban ko kuma ana tana ɗaukar ma'ana daban-daban ana uhyi wa umit in ma ina rayuwa ina kashewa to da annabi Ibrahim ya fahimci cewa gigitacce ne bai san abin da yake yi ba to sai ya ce fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa atibiha min al-maghrib domin shi ba halitta ya bayan rayuwa shi kawai mutum na yana da rayuwa ta wanda Allah halicce shi ya bar shi da rai wanda kuma haka Allah ya yi shi rayuwa ta tana ci gaba sai ya kashe shi don saboda rayuwar ta dakanta kuma yayi haka da izinin Allah to nan ina rayawa ina kashewa shi Allah shi ya halicci dan adam shi ya sa masa rai shi ya sa masa komai ya za a yi a kwatanta wannan da wannan to kan sai annabi Ibrahim ya tashi daga wannan hujja in ji malam kenan in taqala khalilullah salawatullahi alaihi wa salamuhu ila al-ihtijaj bihi an al-ihtijaj bil ihya wal imata kenan asalin magana in taqala an al-ihtijaj bil ihya wal imata ila al-ihtijaj bihi sai at-taqdim wa at-ta'khir domin an tana nufin an bari ila tana nufin an koma zuwa ga abu to sai at-taqdim wa at-ta'khir larabcin zai rikitar da kai in ba ka gane an yi at-taqdim wa at-ta'khir ba to da Ibrahim ya gona sai ce fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq Allah yana fitowa da rana min al-mashriqi ta gabas an gari ko fa'ati biha ka fadi yamma fa'ati biha ila al-maghrib fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ati biha ila al-maghrib to kuma kai kuma ka fito da taka da yamma ta fadi gabas Allah ce fa ku hitar ladhi kafar sai yake ce to wadansu malamai suka ce to me yasa ma shi ma bai ce ma Ibrahim to Allah ka da kake cewa shi ya hito da ita ta yamma ya kawo ta ta gabas sai a ce a'a ai shi Allah an san al'ada shi ne yake fitar da tashi to kai kuma yanzu kai da kace Allah ne kai maka fitar da taka da haka don masu iddi'a'in rububiyya akwai hujjoji tun da yanzu muna da mutane wanda suke ta cewa su Allah ne su Allah ne kaga sai ka ta dauko sifofin Allah da sunayen Allah da ayyukan Allah da sun ka zo cikin Qur'ani sai guda mu gani Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah gangadi bai kama shi ko ko balantana bacci to duk katon da kaddara wanda ya ce shi Allah na sai a ce to zamana a samu katta su yi tsaron shi kwana uku a ganin in shina bacci ko bai bacci kuma wa huwa yut'imu wala yut'am Allah shi ke arzatawa ba arzatar da shi kawai mutum ya wutar da mutane ya tattaro katta suna mishi hidima kuma shi ce shi Allah ne shi Allah bai bukatar taimakon kowa sannan Allah bai bukatar mata walam yakul lahu kufuwan ahad walam Allah yakul lahu waladun walam takul lahu sahiba Allah duk sifofin shi an san su Allah bai bukatar abinci kenan mutum katon kaddara ya zabura ya ci mutane shi Allah ne kuma a ganshi yana jin zawo ya ruga da gudu ya shiga cikin dush sai ya kare ci kashi ya zawo ya nemi buta sannan ya ce muku shi Allah ne kenan ma ba ma shine gigitacce ba ku da kuka yarda cewa shi Allah ne ku ne gigitattu da haka yana da kyau musulmi mu tashi mutumin da zai iddia'in uluhiyya da rububiyya uluhiyya da rububiyya ba ba saba ce ko fir'auna da ya iddia'in uluhiyya da rububiyya ya ta kai shi yace ana rabbu yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi bai san wani abin bauta ba in ba shi ba ashe ba yau ne aka fara wannan ba shi ma wanga zamanin annabi ibrahim kaji wanga ya ce tunda annabi ibrahim ya gabaci annabi musa shi ma wanga namrud ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit shi ma kamar ya idda ayin shi ma ubangiji ne to sannan fir'auna ya ce kai shi iskancin shi ma ya wuce nan ko cikin alloli ubangiji ubangiji domin abin bauta daban rabbu daban shi abin bauta al-ilahu amma rabbu shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir shine alkhaliku mahalici almaliku wanda ya mallaki abubuwa almudabbir mai tafiyar da al'amura to fir'aun ya ce akwai ubangijin ne daban-daban kaga ko haqiqatul uluhiyya da rububiyya ba su dauka ta'addud amma sai ce ana rabbukumul a'la shine ubangijin na ko cikin alloli shine uga kwata-kwata kaga irin wannan kare ma babu ma irin ta basu shi ba cewa shi Allah bane shi ya yi alloli kenan shine ogan alloli kwata-kwata duk irin wannan iskancin an yi shi a duniya amma karshe ya lamarin ya kasance da Allah ya tashi kama shi sai ga Fir'auna ya za abin tausayi sannan kuma inda mutane suna da hankali mutum ya ce shi ubangiji ne to ai Fir'auna ba shi yake mulkin duniya a wannan wurin a wannan lokaci gashi na annabi Musa da tafi Madiyana Fir'auna bai da zai cewa har shi mutumin ya ce annabi Musa la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin sun ce annabi Shu'aib ne amma zan ce mafi inganci ba annabi Shu'aib bane shi dai annabi Musa ya je Madiyana ya ce la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin ka ce to Allah aka tsere ma azabar shidda an shiga Madiyana ai Allah ba wanda zaka zo ka tsere mishi imam shafi'i ya ce wa man nazalat bi sahatihi manaya fala ardun taqihi wala sama'u duk wanda a farfaje shi mutuwa ta sabko wa man nazalat duk wanda nazalat tasabka bi sahatihi a farfaje shi al manaya mutuwa yace to fala ardun taqihi wala sama'u ba kasa da za ta dace ba sama sai ka mutu ka koma ga Allah ba inda zaka je ka cire ma Allah to fir'auna kana cewa kai Allah ne kuma a ce an cire mulkin ka aina ma takunu yudrikum al-maut wa kuntum fi burujin mushayyada da haka ya kamata musulmi mu waye musu abin da muke yi kada mutane su zo su kawo muna wato izgili da reni a cikin addinin mu wanda kuma wani lokacin kai da kada yarda da abin ba kafi ma zamantowa sakare dakwale bisa ga shi wanda ma yayi iddia wannan tana yawa mahaukaci ne mutum ya samu tabin hankali ba da labari dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh